أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
ما شاء الله الله البركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجب العجاب وصانه من شيل النحل وقروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكن ربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أنواع فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da naji yadda kuka ansa suna jin azumi na ji wa alaikum salam in kasa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin lahadi sha hudu ga watan ramadan hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama da garin makka zuwa madina na da shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya tsara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta marigayi Alhaji Halilu ɗan iya community center wacce take dogire a Jimeta jihar Adamawa domin ci gaba da raya wannan wata mai albarka da ɗaya daga cikin ibadojin da Allah yake so ya yarda da su muna roƙon Allah ya so abin da muke kuma ya yarda da ayyukanmu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan majalisin namu ya zama sanadiyar ƙarin kusanci zuwa gare shi ya arzurta mu da samun yardarsa da rahamarsa da jin kansa ya sanya mu daga cikin bayansa waɗanda za su dace da rahamarsa da falalarsa da jin kansa waɗanda ake saukarwa a wannan wata mai albarka ya Allah da mu da iyayenmu da malamanmu da iyalanmu da masu sauraro da masu kallo duk inda suke da sauran musulmai gabata idan ba a manta ba a majalisin da ya gabata ba mu gushe ba muna tattaunawa akan sura mai albarka suratu almunafikun Allah ya tsare mu da halin munafukai da siffantuwa da duk wata siffar da za mu zama masu tarayya da su a cikinta a inda muka fara bayanai akan ko muka tsaya a daidai gabar da take magana akan sanadiyar saukar da wannan sura mai albarka da sirrin da yake cikin cikin bankaɗo abubuwan da zukatan munafukai suke ɗauke da shi domin ganin cewa sun kawo ma addini tarnaki saboda kullum ƙoƙarinsu a kada a ji sautin addini yana ɗaukakuwa kada a ga alamar addini a cikin society ko a cikin al'umma duka wannan sufofi ne na munafikai wanda wannan yana daga cikin abin da shi Abdullahi ibn Ubay bin Sabi ya dinga kona masa rai lokacin da manzon rahama sallama zai ce a kira sallah annabi sallama ya wuce gaba a yi limanci wannan sha'ira ce daga cikin sha'irullah sha'irul din ko ɗaya daga cikin ayyukan addini ne wanda yin su Allah yake so kuma yake kawo albarka a cikin al'umma to shi a daidai wannan lokacin wannan munafikin haushi yake ji ina ma da wani jagoranci ne yake yi wanda shi ne zai shiga gaba yanzu wanda ba na addini ba idan na addini ne to dole zai yi daidai annabi sallallahu alaihi shine a gaba to yana son wani wanda ba na addini ba to kuma kasuwar wannan din take ci mun fahimta to duka wannan yana daga cikin sukofin munafukai na da da yanzu san dakushewar hasken addini da duk wani abin da yake da alaƙa da shi ba a so a ga yana tashi a cikin al'umma an fi so a ga fitafitan addini a sare suke a zuba suke shi yasa masu irin waɗannan sufofin za ka gansu ko da yaushe gaba-gaba suke a kan duk wani abin da duniyanci ne a cikinsa duk wani abin da yake cin karo da addini amma duk abin da yake na addini ne baya-baya suke wannan siffa ce ta munafukai wanda shugaba wanda ya ciri tuta a wajen wannan makirce-makirce da kulle-kulle ga addinin musulunci shine wannan wanda aka tsine masa albarka Abdullahi bin Ubay bin Sulul ku kalli yadda jama'a a suratul baqara surar farko bayan fatiha ko kamar ka ce da ka buɗe qur'ani suwa aka fara magana a kansu na'am mu'minai ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ألف كذلك آية نعم آية بير تو كافري كما فا ودن دبس إيماني إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم آية نعم lissafin ma ya bace aya biyu mana haba bandira ɗas plural ɗin bandira wato aya biyu sai magana a kan kafirai sai aka ce wa minan nasi man ya ƙulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin su waye wadannan su kuma aya nawa aya goma sha uku saƙo a nan ashe kana buƙatar a fasa maka bayani a zube maka ƙwarya wajen bayanai waɗanda suke bayyana sifofin munafukai saboda wahalar gane su mumine aya biyar kafirai aya biyu amma munafukai saboda makircinsu da kutungwilarsu da iya duka abin da ake buƙatar ya zama a bushe da busar da abin da ake buƙatar ya zama a jise da nika abin da ake so ya zama kwaya da kwayantar da abin da ake so ya zama a nike su haka suke duk inda ake komi opposite suke to munafiki ke da sa sai aka kawo bayanansu a aya goma sha wannan ya ishe ka ka gane girman makircinsu da ƙulle-ƙullensu da yadda musulunci tun a farkon al'amari aka dinga ɗauki ba daɗi da su jiya haka suke ɗazu haka suke yau haka suke gobe ma haka za su zama to daga cikin albarkar wannan surar shine ta bankaɗo maka surorinsu sannan ta kyamatar da zukatanmu mu ƙara nisantar irin waɗannan ɗabi'un duk wata siffa da take da alaƙa da munafunci ka yi ƙoƙari ka ga ka nesan ka kanka da ita sannan ku ga wani abin mamaki a farkon wannan surar ta sauka ne a kan ra'asul munafikin jagoran munafikai wanda shi ne waye Abdullah bin Ubay bin Salul amma kaga sai aka ce idza ja'aka al-munafiquna shi kanshi shi kadai singular ne but in a plural term kawai shi kanshi al'umma ce saboda waɗanda suke tasirin da yake iya yi a cikin mutane mun gane sai aka bashi cewa abin nan saboda ne shi munafiki kullum yana ƙoƙarin siyar da hajarsa ne da fisgo tunanin da kunnuwa masu sauraro to yau da gobe sai ka ga yaɗin fisgo tunanin wani fisgo tunanin wani haka haka shi yasa har lafazin idza ja aka din amma wannan ya zo bayan karatu malam bismillah ta mutum
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون
na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idza ja'aka almunafiquna jiya idan za ku iya tunawa mun tsaya a daidai wannan gabar ta idza ja'a har muka yi magana akan lafazin idza ja'aka a farkon sura ko wanda yana da alaka da ilimin hawatifus suwa wanda muka taɓa bayani akan shi a baya ilimin da yake la'akari da ah, yadda aka buɗe surori ilimi ne na ƙur'ani mai tsadar gaske wanda yake taimaka ma ɗalibin ƙur'ani ko mai ƙoƙarin fahimtar ƙur'ani samun fa'idoji da yawa ilimi ne mai faɗi mai tsada mai daraja ko mai albarka inda muka ce idza jaa an buɗe surori guda bakwai da idza ko Ah, idza waqa'atil waqi'a idza ja'aka al-munafiquna إذا الش- إذا إذا السماء آه، إذا الش- إذا الشمس كورت أوه. إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت إذا زلزلت الأرض زلزالها سيكما إذا جاء نصر الله والفتح فقلنا اللفظ إن إذا جاءك المنافقون أكركشن شيء أكوي وني wata ishara wani nuni zuwa ga cewa ba so ɗaya suka zo ba ba so ɗaya kuma suka dinga rantsuwan ba mun gane ce sa ko a ƙur'ani sai mu ga Allah subhanahu wata'ala ya nau'anta an kawo rantsuwan nasu da bayanansu a kala kal- a sura ta kaloli daban-daban yahlifuna billahi ma qalu wa yahlifuna billahi innahum laminkum ka gane to sannan qalu nashhadu innaka la rasulullah duka waɗannan rantsuwa ne da suka yi waɗanda rantsuwar domin su tabbatar da imaninsu ko dai su ce mun yadda da kai manzon Allah ne ko mun yadda da musulunci gaskiya ne ko kuma muna tare da ku ku ne amma duka dai idan aka yi la'akari da asalin abin da yake faruwa a cikin zukatansa duka ƙarya ne إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله لفظ نشهد إنك لرسول الله أقي أبو باب لا أكو أشتنسا أقي شيدا شيدا كما دي إن تتي أنا سو كي شيدا ني أكن جسيا كي شيدا أكن أبن دا كي إيماني دشي كي شيدا أكن أبن دا كا تبتد فاروان شكو كاي يكيني دشي kaga sai suka ɗauko na shayi sai suka kawo kuma innaka innaka tana ƙara ƙarfafa zance sannan tana nuni a larabci mai zurfi na yawan faruwan abin ba so ɗaya abin ya faru sai kuma la rasulullah rantsuwa lafuzza guda uku waɗanda suke nuna zurfin yardarsu da ƙarfin imaninsu da sakankancewar zuciyarsu da miƙa wuyarsu da abin da suke faɗa. To amma ina rantsuwarsu suna rantsewa ne rantsuwar ita kanta tana cewa ƙarya suke yi kun fahimce ni? sanda suke rantsewa rantsuwa suke akan cewa mun yarda cewa mun shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to amma ita rantsuwar ita kanta ma ba ta tare da su ita ma tana barranta da abin da suke rantse suke suke rantsewa cewa zuciyarsu ta kunsa wani ne hikima yana magana akan rantsuwar da take shan bamban da abin da ake rantsewa a kai yake cewa halafat lana Allah ta kuna ruhudana faka annaha halafat lana Allah ta yi halafat lana masoyiyar shi ce wacce ta yi mai zuciyar shi taurin minti halafat lana Allah ta kuna ruhudana yar budurwarsa ce wata ce da yake tsananin ƙauna sai take ce take rantsewa cewa ni da kai musu tare ba ko ba za ta taɓa yaudararsa ba kamar wanda za ku gama magana ka turo ka turo ba komai sai kawai ka an ce ta yi aure to shi ne wani an taɓa ma haka ne sai ce Allah ya tsare ko akwai ciwo ko فكأنها حلفت لنا ألا تفي yace sanda take rantsewa cewa ba za ta ci amana ba kamar rantsuwa take yi cewa ba za ta cika alkawari ba awwa larabci ce halafat lana alla takuna uhudana fa ka'annaha halafat lana alla tafi a ce wai sanda mutum yake rantsuwar to rantsuwar ma tana rantsewa ne akan cewa ƙarya yake shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar sai ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu sai ya ce wallahu yashhadu innal munafiquna lakadibun bi sam statement inda suka yi amfani da shi da shi aka yi amfani wajen karyata su domin a nuna maka cewa rantsuwar su ita ma tana rantsewa akan karyarsu sun ce nashhadu innaka la rasulullah sai Allah ya ce wallahu yashhadu daidai da nashhadu innaka innal munafiqina la rasulullah la kadibun duka an rugu-rugu da abin da suka faɗa abin tambaya me ya kawo wallahu ya alamu innaka la rasuluhu a cikin magana asalin maganar idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ko idan munafikai suka halarto majalisin ka ya rasulullah za su zo suna rantsuwa rantsuwa mai kauri cewa su fa sun yi imani da cewa lallai kai manzon Allah ne me martani ga abin me zai me za a yi a ƙaryata abin da suka faɗa shine sai a ce Allah kuma shaida ne akan cewa abin da suke faɗa ƙarya ne to amma me yake sa aka kawo Allah ya amma kuma Allah shaida ne akan ƙarya suke me yasa aka kawo wannan jumlar wallahu ya'lamu innaka lawasil wannan wani ilimi ne na ilimi al-ma'ani a cikin ilimin balaga semantic semantic studies ilimin da yake da alaƙa da lokacin wannan ce duk lokacin da ka yi magana a kan wani sai ya mana wannan majalar da a wani ya fahimci wani abu a kai ba shi kake so ba to sai kai sauri ka kawo wata jumlar da za ta bayyana za ta hana shi ya wancan fahimta ana kiransa alistiras alistiras ma'ana kamar ka ce taka tsantsan da ƙoƙarin fayyace abin da ba a so ya haɗe shine alistiras kuma akwai shi a larabci akwai shi a hausa akwai shi a kowanne amma misali a qur'ani akwai shi da yawa misali محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أما رحماء بينهم da ba a ce ruhama ubainahum ba da kowa zai ɗauka cewa tsananin su ya gama kowa duk da an cewa ce an ce masu tsanani ne akan kafirai amma da an yi shiru ba a ce ko masu tsananin tausayi ne da tsakanin su ba to da wani ya yi tunanin cewa tsananin can nasu zai yi na so har ya gangaro cikin mu amma sai aka ce ruhama ubainahum حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يا كوتارا الأمة تروى في حنذري ku shige cikin gidajenku la yahtimannakum Sulaiman idan kuka zauna ba ku shige ba ga Sulaimani nan da rundunarsa kada ku bari su zo su tattake ku da shi da ayarinsa wahum la yash'urun alhali ba su san suna yi ba ba su san da ku ba wannan shine al-istiras wahum la yash'urun alhali ba su sani ba shi yasa shi ma Sulaiman maganar sa ta bur- maganar tururuwan ta burge shi fa tabassama dhahikan min qawliha tabassama dhahikan wani karatu ne ba shine karatu mu ba amma dai sakon anan shine yadda ita wannan matar wace mata kenan matar tururuwa ta ce wahum la yashurun ta yi sauri ta kawo hanzari alhari ba su sani ba idan da ta yi shiru da ta siffanta Sulaimanu da- da da rundunarsa da yin ganganci da taka mutane amma wahum la yashurun in ma da haka za ta faru to ku ba su san sun taka ku bane shi yasa suka taka da sun gan ku da za su kauce wannan shi ake kira da al-istiras فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم Allah ya ce ya siffanta waɗanda in ya so zai zo da su me ya siffar su azillatin alal mu'minina masu tsananin taushi da laushi da ƙanƙan da kai da ɗan uwansu muminai da an yi shiru ba a ce a izzatin alal kafirina ba da wani ya ɗauka su ka ka lallaba ce ko kuma taliyar bayan fok ne da ake juyawa. Da ka ce ina taushinsa a tsakanin mumine ne amma a izzatin alal kafirin masu tsananin izza da nuna isa akan waɗanda suke so su lakace musu hanci. Wannan shine al-ihtiras. Al-ihtiras. To shine kuma aka faɗa a nan. إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون da ba dan an ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu ba da wata matsala za a samu matsalar da za a samu ba dan an ce eh Allah ya san kai manzansa ne to da ba dan an kawo wannan jumlar ba kawai sai aka ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun to bari ku jadda fasara za ta kasance idza ja'aka al munafiquna idan munafikai suka zo maka ko suka zo majalisarka za su zo suna ta kokarin isar da hanzarinsu tare da rantsewa akan cewa su fa masu imani ne imanin da yake tabbatar da manzancinka amma wallahu ya shaɗu innal munafiqina la kadhibun Allah shaida ne akan cewa munafikai ƙarya suke ƙarya suke akan me ƙarya suke akan abin da suka faɗa ba abin da suka faɗa daidai ne sun ce lalle kai manzon Allah ne bai ba da ma'ana ba jazakallahu khaira me daidai sai a kawo shaida wacce take tabbatar da abinda suka faɗa cewa gaskiya ne amma abinda suke yin furici da shi na cewa zuciyarsu na ɗauke da shi to ƙarya ne wannan kaga an fayyace zare da abawa an fayyace tsaba daga tsakuwa wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu eh abinda suke faɗa na cewa eh kai manzo ne na Allah eh wannan Allah ya sani gaskiya ne amma kuma wallahu yashhadu innal munafiqina fi ma yaquluna shahadatan ala annaka rasulullah annahum kadhibun abinda suke faɗa na cewa sun shaida cewa kai manzan Allah to wannan shaidar tasu daga zuci ƙarya ce ba daga zuciyarsu take ba bakin ne yake faɗa kun fahimta wannan ilimi ne na balaga kamar da muka faɗa yana babu ilmu alma'ani wanda yake kawata zance yana da matukar muhimmanci na'am wannan lafazin na والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الكذب أنا da aka ambata yana ba mu wata fa'ida mai muhimmanci ƙarya ko ko mecece ƙarya mecece ƙarya faɗan abin da ba haka yake ba a lokacin da kake faɗa ko da hakan yake amma kai a zuciyar shi ka ba haka yake ba to sunan shi kaya me nake nufi ana me ake nufi daga wannan ayar za mu samu wannan fa'ida yanzu muna tare da alaran malam musamman ka san ba da daɗin ba misalin da ya fi daɗi irin abin da yake faruwa a gaban ka ko ga alaran malam mustafa tare da shi akwai almajirinsa jamil muhammad sadis ko misali haka ne mana ne da abin dariya ina tare da malami na alarama malam musa misali sai aka tambaye ka da wane jamil yake zaune yanzu baka sani ba baka sani ba sai ka ce da mustapha yake zaune ƙarya take wata baka sani ba ƙarya ne mun gane saboda ita gaskiya dole ne akan ilimi ake yi ba cinke cinke ba ne yanzu abin da suka faɗa na shaɗu innaka la rasulullah ai shi wannan lafazin gaskiya ne amma tun da bai yi daidai da abin da yake cikin zuciyar ba sai zama ƙarya sai sa sai Allah ya ce la kadibu kun gane so da kace malam Mustapha da nike zaune da shi sunan shi malam Mustapha amma haƙiƙanin lamari kai baka san shi ba baka san sunan shi ba to in aka zo ana kirga suwaye masu karya wanda ya faɗi wannan yana da cikin makaryata sai har in ka san cewa sunan shi malam Mustapha kuma shine yake zaune da ni ɗan kamala annabi misali ma'aikaci a ofis ina ne gidanka misali yana cikin ofis sai ya ce baya ciki kaga wannan karya ce wannan garanti ba matsala mana ba matsala akan tabbatar da karya ce ba ba matsala akan yin abin to sai bai sani ba sai aka ce ina ne gidanka sai ya ce baya ofis me ya yi alhali kuma baya ofis ɗin amma bai sani ba me ya yi ɗari yawa kun fahimta ke gaskiya ba shi ne ka tabbatar da ba shi ne faɗan abin da kawai yake faruwa ba a'a kai ɗin ne zai tabbatar da cewa ba ƙarya kake ba ya kasance da ilimi ka tabbatar da abu da cinke-cinke ne ake yi kowa a zo a rufe masa ido sai wani ya tsallaka to waye ya tsallaka ta gaban ka sai kai cinke-cinke to wannan to abin tambaya da za a rufe maka ido a ce wani ya gitta ta gaban ka a ce ka rantse wallahi wani ne ya wuce za ka iya rantsewa to ka ga bambanci da abin da suka faɗa su kuma sun rantse na shahadu innaka la rasulullah mun fahimci karatu so mu gane wannan a babin karya da babin gaskiya gaskiya ita ce ka faɗi abin da yake daidai wanda akan ilimi ka faɗe shi wanda kuma bai saba ma abin da yake hakikanin lamari ba wannan fa'ida ce mai matukar muhimmanci wallahu yashhadu inna wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun na'am aka maka
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ittakhadhu aymanahum ittakhadhu su sirriki rantsuwarsu su wane waɗanda aka ambata yanzu, waɗanda aka ƙaryata su, waɗanda aka yi bijibiji da shahadarsu aka ce shaidar da suke cewa zuciyarsu ta shaida cewa lallai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, wannan shaidar ba daga zuciyarsu ta fito ba, يقولون بألسنتهم ne ما ليس في قلوبهم suna yin furici ne da harsunansu amma abinda zuciyarsu ba ta yi imani da shi ba kuma ba ta ɗauki wannan a matsayin abin da ta yarda da shi ba to me yasa suke rantsewa me yasa suke ɗaga hannu domin kaunara lafizansu da jinjina abin da suke faɗa cewa lallai da gaske suke Allah ya ce ittakhadhu aymanahum junnatan sirriki rantsuwar da suke yi ta ambata su ta rantsewa da Allah a matsayin wata garkuwa a matsayin wata kariya da za ta kare abinda suke faɗa kada a ɗauka cewa zuciyarsu daban abinda suke furuci da shi daban ko kuma suna ƙoƙarin kare mutuncinsu an fara ganin tafarfaku da alamun cewa ba gaskiya suke yi ba to me za su yi wanda zai ƙarfafi rantsuwarsu kada mutuncinsu ya zagonye ya zube a cikin mutane to kaga yanzu rantsuwar ta zama musu kariya junnatan junnatan ita ce garkuwa mai ba da kariya amma duk abin da zai hakan je ka daga wani abin da ba ka so ya iso gare ka za a iya kiransa junnata ko junnatan lafazi ne musallaf junnatan jinnatan jannatan ko junnatan ne garkuwa jinnatan ba hmm? min aljinnati to da qur'ani za ku bani ansa am yaquluna bihi jinna ko aljanu sune jinnatan to jannatan kuma fa ha aljanna wacce muke burin shiga Allah ya azurta asali ana farawa ne da mai fataha mai fatha sai mai kasar sai mai bamma jannatan jinnatan jinnatun jannatun jinnatun sai jumlatun alfazaji yana cewa a kasidarsa mai daɗi yana magana a kan manzara masu salam ya ce jaza'u muqi'ihi harirun wa jannatun fada qawla kuffarin asabathu jinnatun wa ma huwa illa min jahannama jumlatun أراد به الله الورى فهي مزنة ya haɗa kalmomin guda uku duka a kan manzara masu sana a cikin ma'ana mai ban tsaya mai ban sha'awa ya ce jaza'u muqi'ihi harirun wa jannatun sakamako abinda Allah ya tanadar ma masu manzan Allah su salama biyayya da masu bin shi sau da kafa shine harirun tufa mai taushi na alhariri wanda yake jiran mu insha Allah aljanna a muttaqina ala rafrafi rafrafi khubrin wa abqariyin hisbu wal janna sai yace amma fada qawla kuffarin asabatu jinnatun kabar maganar waɗanda ba su yi imani ba da suke cewa aljanu ne suka taɓa kwakwalwan shi sai zo yana faɗan waɗannan maganganu jinnatin kenan sai ya ce wa ma huwa illa min jahannama junnatin shi ko manzon Allah sallallahu ba kowa bane face garkuwa tsakaninmu da wuta kaga junnatin azaka bihi Allahul wa fa hiya muznatun wanda Allah ya shayar da al'umma da shi, saboda haka shi gajimari ne mai ɗauke da ruwan albarka, sallallahu Alaihi wasallam. Har dai kyocin da daɗi ko? Da za'u mufi'ihi, harirun wa jannatun, fada aula kuffarin asabat jinnatun wa ma huwa fina, ko wa ma huwa illa min jahannama junnatun a zata bihi Allahul wara fahiya muznatun, sallallahu Alaihi wasallam. To kaga junnatun kenan anan ittakhadhu aymanahum junnatan sun riki rantsuwarsu a matsayin garkuwa abinda mayaki yake rikewa a fagen fama domin kada masu da takubba su same shi ne sunansa garkuwa to shi ita ce ake kira junna aljanna kuma janna aljanu kuma jinna amma kuma akwai abin ban sha'awa da larabci a nan mu ɗan yi wata samu wata fa'ida kafin mu ci gaba da jimun da nunun guda biyu tunda ai jimun na ji na ja na janna da jimun sai kana da nunin mai shadda nunin biyu ne duk inda aka yi shadda ai harafi biyu ne ko to waɗannan harufan guda uku da jimun da nunin da nunin so da yawa in suka zo suna bayuwa ne zuwa ga wani abin da yake ɓoye ko ake amfani da shi wajen ɓoye wani abu ko saboda duhun da yake cikinsa har akwai wani abu a ɓoye me ake nufi daga nan ne aljanna ta samo sunanta aljanna saboda bishiyoyi da suka yi green a ciki har suka samar da wata inuwa da duhun da akwai lungunan da ba ka ganin me ke ciki sai ka shiga kaga akwai ɓoye wani abu daga nan aka samo jinnatun aljanu saboda ɓoyewansu ga su nan yanzu kila duk kuna tare da su a majalisi Ila wani da yake dariyar nan gila malam aljanu ne ba a sani ba waye sani ha sun zo su ji qur'ani Allah ya da su Allah ya dada mu gaba ɗaya Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya amma dai a wuri kalmatin lafi ta mace shari ma ka bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samawati na'am amma mu menene insha Allah jinnatun kaga aljanu kenan me yasa ake kiransu aljanu saboda ɓoyewansu ba a ganin su daga nan ne aka samo aljani jinjiri ne abin nan yaro da yake cikin cikin mahaifiyarsa ko sunan shi aljani ko kaga shi ma jimin da nunin da nunin me yasa aka raɗa masa wannan sunan saboda ciki ya ɓoye shi ba a ganin sa so ita kuma garkuwa aka sa mata juna saboda tana ana amfani da ita domin a ɓoye kirjin wanda za a kai masa hari kaga duka akwai ɓoyewa mun fahimta wannan yake nuna maka yadda larabawa ko yadda larabci yake amfani da kalmomi iri ɗaya wajen ba da ma'anoni daban-daban amma kuma suna tarayya a asalin rus ko inuwar da suke rayuwa a ƙarƙashi اتخذوا أيمانهم جنة sirriki rantsuwarsu me yasa ba a ce ittakhadhu halifahum ko sai aka ce aymanahum ayman daga yamin yamin kuma hannun dama to me almece ce alaka tsakanin rantsuwa kuma da hannu balarabe na daban ne ko kuma larabcin na daban ne asali a al'adar larabawa idan mutum ya zo zai rantse in dai rantsuwar gawurtacciya ce wacce take so ta tabbatar maka cewa babu wata kokanto ko shakka a ciki sai ya ce malam Mustapha ba na hannunka da sai ya haka sai ya ce wallahi kaza wannan rantsuwar ƙarshen magana kenan to ai kaga na rike hannun dama hannun dama na ya rike hannunsa na dama yaminun fi yamin to su biyu kaga yi- abin nan ah, ko su biyu ko su uku ko fiye da haka kaga aiman kenan idan mu bi ne eh, yamina na kenan misali hannunmu guda biyu amma yawanci tunda biyu eh, an rantse ne ba mu biyu bane sau da yawa tare da waɗanda suke tare da mu kuma su ma su ƙara natsuwa su ƙara tabbatar da abin da ake faɗa to wannan aikin yana faruwa ne tsakanin hannun dama da hannun dama duk inda suke to sai kawai aka ce yami so aka ce aiman za ka yi sakin hannun haka. Ah, wani mai hikima yana cewa fakultu yaminallahi abra'u qa'idan walau qata'u ra'si ladayki wa awsali wani ne wanda soyayya ta gama rugurugu da zuciyarsa yau da ya baikin soyayya take zuwa me dalili to larabcin haka yazo abinda kwakwalwar ta iya kawo kenan Ah, ya ce yana son wata ne irin sannan na hauka na laraba amma ko mace na indiyanci ko da irin wanda kuma ake so ko irin sai ta zo ta ce ka tashi anan ka tashi ni fa ka bar kofar gidanmu kamar haka misali ka tafi kar in ƙara ganin ka anan sai ya ce yamin Allah abra'u qa'idan walau aqa'u ra'si ladayki wa awsani ina nan na rantse sai ce yamin Allah ka ga yamin yana nufin na rantse rantsuwar wanda ya kama hannun abokin shi domin tabbatar da rantsuwarsa wallahi ba zan bar nan ba ko da sun filla kaina ko da sun tatse hanjin cikina ina nan sai dai a tatse hanjin cikin a kofar gidanku Kai, wannan ya ɗanfare mata ta gama da shi eh mu dai a shahid ba soyayyar ba ne mu a shahid yamin Allah lafazin yamin Allah da ya faɗa mun fahim- mun fahimta ittakhadhu aymanahum to wannan aikin shine larabawa suka ɗauko duk inda aka samu rantsuwa wacce a zahiri ake so ta zama mai kauri mai ƙarfi to sai a ce al-ayman daga nan ne aka samu ayman a matsayin rantsuwa mun fahimta اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله sai suka juya ma hanyar Allah baya. Fasaddu an sabilillah yana da ma'anoni guda biyu, ko dai ya zama na su sun juya ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa fa minhum man amana bihi wa minhum man sadda an ay man amana bihi wa minhum man a'rada an daga cikinsu akwai wanda ya yi imani da Allah da manzansa akwai kuma wanda suka juya ma kiran Allah da manzansa baya kaga asad kenan lazim fi'lu lazim fi'lu lazim wani lokaci yana zuwa muta'addi ai man sadda an sabilillah ya zamana shi ya juya baya ga umarnin Allah sannan ya taimaka ma wasu wajen su ma su juya ma umarnin Allah baya wanne ya fi tsananin zunubi na biyu saboda duk wanda yake taimakawa a juya ma umarnin Allah baya automatically dama shi ma ya juya ma Allah baya ke amma wanda shi kaɗai ya juya ma Allah da umarninsa baya to gubarsa yanzu ba ta yi naso ta feso cikin al'umma ba kenan so kaga ba communicable disease bane kenan yanzu yana nan a abin nan a da'irarsa ko a gefensa bai riga ya yi karɓatsi ya shiga cikin mutane to su wanne suka yi kafin ka ji wanne suka yi sai ka ce wanne ya fi dacewa da wannan ayar wanda ya fi dacewa da wannan ayar fasaddu an sabilillah ai a'radu su din ne suka yi saboda ne ittakhadhu aymanahum junnatan rantsuwar da suke yi domin su kubutar da kansu ne su- ya tabbatar da cewa da gaske suke rantsuwar ta tabbatar da cewa da gaske suke saboda haka tunda aikin nasu ne a fara fassara juyawar ba juyawar fuskansu daga umarnin Allah su da kansu amma kuma babu laifi idan an ƙara da cewa eh a cikin yin wannan aikin akwai kuma iza daular munafunci da ƙoƙarin juyar da karkatar da akalar wasu domin su bai su bar tafarkin gaskiya kuma aikin munafukan nan ya tabbatar da haka saboda Abdullahi bin Ubay bin Salul ya ɗauki ɗaya bisa uku na mayaƙa a yakin Uhudu ya sanyaya musu gura ya nuna a tafi a bar manzon Rahama sallallahu kaga kaga wannan ai wasaddun an sabilillah ne ya taimaka ma wasu ya cincika su su fito na fito da umarnin Allah da yi ma manzon Rahama sallallahu biyayya mun fahimta saboda haka dai a takaice in ka ji an ce asaddu an sabilillah ko dai ya kasance juya ma hanyar Allah da tafarkinsa baya ko kuma ma'ana ta biyu ita ce a hana wani ya bi tafarkin Allah to duka biyu suka yi suna nan kuma a ƙur'ani a wajaje da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ittaqabu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah sai suka juya ma tafarkin Allah baya ko kuma suka hana bayan Allah su bi tafarkin Allah to me ya tafarkin Allah ana me ya sabilillah hmm me ya tafarkin Allah ya ce karantarwar manzara ɗaya na biyu na na jihadi na yana ciki biyu na uku tafarkin Allah me ake nufi juya ma tafarkin Allah baya ko kuma hana mutane su bi tafarkin Allah bin manzon Rama sallallahu gaggata shi bin da'awarsa yin yin imani da Allah duka wannan suna cikin sabilullah wannan yana da cikin balagar Qur'ani jumla ɗaya ko kalma ɗaya amma ta kunshi ma'anoni da yawa kaga sabilu gadin nan za ka iya cewa ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an al-iman billah ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an an ittiba'i rasulillah ittakhadhu aymanahum junnatan fa'aradu an Allah ittakhadhu aymanahum junnatan fa فصد اتخذوا أيمانهم جنة فأعرضوا عن الجهاد في سبيل الله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا غيرهم عن اتباع الله وعن اتباع دين الله وعن اتباع رسول الله وعن اتباع كتاب الله سنة الله سنة رسول الله هذا أبو بوا كسان نوى سنكسبوما أما دك أن دنقل ليس أسكن سبيل الله wannan ayar jama'a tana nuna mana muni abubuwa kamar haka munin aikin da aikin duk mutumin da zai rantse a kan ƙarya ya san cewa ƙarya yake amma ya rantse a kan haka alyamunul gamus kenan ita ce tazmi su sahiba hatin nan rantsuwar da take wurga ta cusa ta turbuɗe mutum ma'abocinta a cikin jahannama ka san ko mutum ya san gaskiya tsiri ya rantse a kan cewa ba haka ba ne babu masifa irin abin da ke faruwa a wannan zamanin ka ga mutum a kai shi kotu a bainar jama'a yana ya miƙe ya rantse ko ya shaida in aka ce rantsuwa ba wai sai ka ce wallahi ba cikin abin da mutanen mu ba sa ganewa ce ai ban rantse ba ina shaida shaida ta fi rantsuwa wani lokaci da dalili kuma akan haka duk abin da yin shi zai tabbatar da duk abin da yin shi zai tabbatar da wani haƙƙi ko ya tabbatar da wata ƙarya mun gane so an rantse a kan shi kuma an ɗauki hakkin ka taimaka an ɗauki hakkin wani an ba wani wallahi wannan abun ko me result din election ne da zaɓe aka canza masifa innahum sa'a ma ya'malu haƙƙin wani gadon wani ne ana ji ana gani wani ya je ƙarya akan cewa ba kaza ba ba kaza ba ba kaza ba aka ɗauki haƙƙin wani aka ba wani wallahi ya shiga bala'i ka san ƙarya ne ka san ba gaskiya ba ne amma kai murtsisi allan baran atafau haka ne to jahannama mutum yake kai kanshi wannan shine kuma shahadatu zuwa wa kana muttaki'an fajalas ala wa qawlu zuwa ala wa qawlu zuwa ala wa shahadatu zuwa amma sai kaga ba a damu ba ba a damu ba da ita ake kawa da ita ake ado mutum ya rantse akan abin da ya san ba haka ba Allah ya kare mu abu na farko kenan abu na biyu a ƙarƙashin hasken wannan ayar ayar tana nuna mana masifa da bala'in da duk wanda zai juya mu umarnin Allah baya bayan hasken manzancin Allah ya gama manzancin manzara masu sanar ya gama bayyana gare shi yana ganin gaskiya da hanyar gaskiya amma ya juya baya to Allah zai juya masa baya wanda kuma Allah ya juya masa baya ya shiga ai illa ma sha Allah mun gane fa'ida ta gaba wannan ayar ta fasaddu an sabilillah tana nuna mana munan aikin da duk wani mutum zai aikata wanda ta sanadiyar wannan aikin da yake yi wasu za su shagala da wannan aikin su ki bin tafarkin Allah yadda ya kamata shi yana cikin sabbin an sabilillah mun gane ba shigar da abin da baya ciki bane a cikin aya haka yake duk abin da yin shi ko aikata shi ko maganar da yinta za ta taimaka ma wasu su bi tafarkin shaidan su juya ma umarnin Allah baya yana daga cikin munanan ayyuka da kuma siffofin munafikai shi yasa kowa a cikin mu jama'a ya waiwayi kanshi ka kalli maganganunka ka kalli rubuce-rubucenka ka kalli sana'arka ka kalli hidindiminka na yau da kullum shin a cikin waɗannan abubuwan akwai abin da zai iya taimaka ma wani ya bijire ma umarnin Allah ya kautar da shi daga tafarkin gaskiya in akwai gara ka bari tun da wuri din yana da cikin sifofin munafikai inda dangar mutum yayi kuma ya san a cikin abubuwan da kake yi akwai abin da yake taimakawa wajen bin Allah bin littafin Allah bin sunnar manzara masu salama to shi ne abin alasan barka shi ne abin da ake bukata duk mutumin da wasu al'umma wani yanki na mutane suna zuciyarsu tana cike da bin Allah da imani sai ya zo yana yin wasu abubuwan da za su rage ma mutane ƙarfin imani su bar tafarkin Allah su koma yin wani abubuwa na batsala da rashin sanin ya kamata wannan yana daga cikin asadu an sabilillah katange mutane daga tafarkin Allah kuma su sace daga cikin sifofin munafiki kowane irin kowace irin hanya aka yi mace ce da hijabinta tana kokarin bin Allah sai a zuwa rika nuna cewa ai ba sai kin sa ba ai kaza ai ki fito ai ka faɗa ka faɗa da ke ai kaza ai kaza ai kaza wasu waƙoƙin da asali manufar ba na a ciyar da ita gaba ci gaban da za ta samu yardar Allah bane kuma ta samu dacewa da alkhairan duniya da lahira a a ciki akwai cire ta daga rigar mutunci da nuna cewa zamanin cewa shine a ga suna mace tana takuda da namiji da mace wannan sufa ce ta munafikai kuma katange zukatan bayan Allah ne daga yan tafarkin Allah ya cikin asadu an sabilillah sai sa jiya in ba ku manta ba muka ce siffofin nan na munafunci waɗanda waɗannan ayoyin suke ishara zuwa gare su sun fi tala sun fi goma sun fi ashirin suna nan da yawa amma dai ayoyin qur'ani suna ba ka dunkulallen zance ne kai kuma sai ka je ka duba ka faɗaɗa wanne ne zai shiga wanne ne ba zai shiga innahum sa'a ma ya'malun na innahum sa'a ma kanu ya'malun Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da munin wannan aikin Allah subhanahu wata'ala ya kalli aikin bawa ya ce muninsa ya kai muni to waye ya isa ya kalli wannan aikin ya ce kyakkyawa ne akwai wallahi babu saƙo a nan dukkancin da za a yi ma mummunan abu duk tsawar da za a yi masa duk tallace-tallacen da za a rika sawa a gidajen TV da gidajen rediyo domin a yi mai bashi wata kala mai kyau in dai mummuna ne sunan shi mummuna ba zai canza suna ba innahum sa'a ma kanu ya'malu a wajen Allah mummuna ne kuma Qur'ani da sunna sun bayyana so babu kanti babu kokarin bashi wata kariya da ado Allah ya kare Allah ya ce
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون Allah subhanahu wataala ya ce zalika bi annahum amanu daga cikin abin da yake nuna munafuncin su yake tabbatar da haka hakikanin lamarin su amanu da sun kasance masu imani kuma kafaru daga baya sai suka kafirce ko kuma amanu da baki sun yi imani da baki kuma kafaru amma kuma a hakikanin al'amari zukatan ba abin da ke dauke da shi sai kafirci fa kubiya ala qulubihim Allah ya san abin da zuciyarsu ke ɗauke da shi na munafunci sai aka kulle zukatar aka zukatan aka buga wata dalma wacce za ta hannun da zai sa a toshe hanyoyin ganin hasken shari'a wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tushar zukata na tasirantuwa da ayyukan da muke wasu ayyukan idan mutum ya tsokano su masifa ne daga nan ba zai ƙara ganin rahama ko jin sai a rayuwarsa ka san me kake aikatawa ka yi ƙoƙari ka aikata ayyukan da Allah yake so ayyukan da za su taimake ka wajen a ƙara nuna maka hanyoyin shari'a ka ƙara riko da su ka ƙara aikata su waɗannan ayyukan na kurici ne na aiki ne na cikin zuciya ne a kasuwancinka ne a hidimar siyasarka ne a zamantakewar aure ne a tarbiyya ne a komai kar ka je ka yi wani aikin da zai kusata Allah daga nan a toshe duk wata ƙofar da alkhairi zai shigo cikin zuciyarka ga dai shi wasu sun tsokano inda Allah ya hana aje me yasa sakamakon su fa ku biya ala qulubihim daga nan sai aka hana zuciyarta ga wani haske Allah ya kare mu Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika min an-nar Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-'afwa fa'fu 'anna Allahumma inna nas'aluka 'ayshan qarra wa rizqan darra wa 'amalan barra Allahumma inna na'udhu bika an naqula zura aw narsha fujuran bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم احفظنا بالاسلام قائمين وقائدين وراقدين ولا تشرك بنا الاعداء ولا الحاسدين الله كيدد مو كيدد ايكم الله كدوك درجه مو اوجنك الله كجكم مو كجكم iyayen mu dan da suka riga mu gidan gaskiya masu rai kuma ka ba mu ikon kyautata musu Allah ka azurta mu da shari'a da tabbatuwa akan gaskiya Allah ka raya mu rayuwa mai albarka in ta tashi karɓar rayuwar mu ka kai mu a hali mafi kyau ya Allah muna roƙonka alkhairai da albarkar da ke cikin wannan wata mai albarka Allah ka yarda da mu ka yarda da ayyukanmu Allah ka biya mana dukkan bukatunmu ka yaye mana dukkan damuwar mu ka kawo mana aminci da zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya ya Allah ka ba mu natsuwa da kwanciyar hankali da walwala da farin ciki ya Allah ka kawo mana kyakkyawan ci gaba ka kawo mana kyakkyawan jagoranci ka kawo mana arziki da rufin asiri ya Allah tsanani ya tsananta a ƙasarmu ya Allah muna roƙonka ka yalwata mana arzikinmu ka buɗa mu bayan ka kofofin rahamarka ya Allah kai mai yalwata arziki ne kai mai buɗe hanyoyin sassa ne da kofofin taskarka ne ya Allah ka buɗa mu bayan ka daga rahamarka daga taskokin ka waɗanda ba sa ba sa karewa ya Allah ka tausaya mana da rahamarka dan tausayin ka dan jin kanka Allah ka azurta mu da jannatul firdaus ka yadda da ayyukan mu ka yadda da دمونا بعدها ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين